أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لخاتم الهادي وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ni'imarsa da baiwansa da fallon sai ta jada ma wannan rana mai girma ranar juma'a sha bakwai ga watan almuharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da hudu ga watan august shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya don ci gaba da karatun littafi na ashmari wato sharhinsa fiqhul maliki wanda shek abubakar madatai ya wallafa a wannan masallaci ne albarka na anguwar madaki da ke garin gombe tare da ɗan uwa na zahiri da kuma da suke bibiyan mu a ainihin kafatin sadarwa na zamani a idan ba manta ba muna ƙarshen muƙaddima ta biyu raddin da sheikh muhammad lamini shinkiri ya yi wa ibnu hazamin akan wasu abubuwa da yake kai hari ga malaman mazahib ayyimma simamu malik simamu shafi da sauransu na yake inkarin kiyasat a dukkan kiyasi da suke ya faɗi maganganu dai wanda Muhammad Lamin Shinkiri ya masa rabbi duk da a baya an faɗa cewa ba wai yana nufin bayyana cewa akai hari ga Ibn Hazm ba saboda babban malami ne kwarai da gaske wanda ya ba da gudunmawa addini amma dai a nuna cewa abin da Imam Malik suke kai ya fi zama akan daidai akan abin da shi ya faɗa to a ƙarshe na wannan muqaddima yake cewa la hasilu anna al-qiyas minhu sahih wa minhu fasid abinda da yake tabbatacce shi iyafi akwai wanda yake sahihi akwai wanda yake fasidi duk su ayi masu san da haka kuma sun yarda da haka kamar yadda yan uwan annabi Yusuf suka fada wa in yasrik faqad saraka akul lahu min qablu idan dai Yusuf yayi sata yan dan uwansa da idan Bilyamin yayi sata dan uwansa shi ma yayi sata tun da can kaga wannan iyafi ne fasidi wannan ba a yarda da shi والصحيح هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون وعامة المسلمين yace amma kiyasi sahihi shine wanda sahabbai suka yi ijma'i akai tabi'ai suka yi ijma'i akai dukkan musulmai suka yi ijma'i akan sa wa akamu sahaba bil qiyas la yakadu ahadun yusiha hukunce hukuncen sahabbai akan kiyasi ba wadda zai iya kiyaye su فقد جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على المجتهدين يختلفون في اجتهادهم وكلهم لا إثم عليه في حديث هذا في صحيح البخاري wanda an karɓo shi daga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake nuna cewa mujtahidai za su iya sabani a cikin ijtihadin su amma kowanne daga cikin su ba wanda ya zunubi saboda hadisin da zamu samu a gaba man ijtihada fa asaba falahu ajrun wahid wanda yi ijtihadin ya kai ijtihadin ya dace yana da lada guda daya man ijtihada fa akhda a a mun ijtihada fa falahu ajrani wanda yi ijtihadi ya dace yana da lada guda biyu man ijtihada fa akhda falahu ajrun wahid wanda kuma ijtihadi yayi kuskure yana da lada guda daya ladan ijtihadin sa to anan yace dukkan sahabban ba wanda yake da zunubi wala haraja alaihi ba wanda yake da laifi yace ya tabbata cikin sahih al-bukhari sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asra illa fi bani quraiza manzo Allah ce duk wanda yake ji a cikin ku mai ji da biyayya kada yadda yayi sallan la'asar sai ya isa banu ƙuraiza za ta yaƙi banu ƙuraiza Allah ce to kowa kar yadda ya salar la'asar sai ya je banu ƙuraiza yace wannan shine nassin hadisi bayyanan ne wanda sahabbai suka ji daga bakin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka tashi daga madina suka doshi banu ƙuraiza wa adrakatuhum salatu al-asr fi tariq sai lokacin sallar la'asar ya su a hanya sai suka yi sabani akan fahimtar hadisin fahimtar abin da manzo Allah ya faɗa kullun ishada bi hazzi ma adda ilayhi famuhu ko ne daga cikin sahabbai gurgurun fahimtar sai ce to ga abin da fa manzo Allah yake nufi da cewa kada mu yi sallah sai mun je Banu Quraiza jama'a daga cikin suka ce falaysa muradun nabi sallallahu alaihi wasallam an tu'akhkhira as-salah an waqtiha an tu'akhkhira as-salah an waqtiha walakin muraduhu al-isra ila Banu Quraiza wasu daga cikin sai suka ce ba fa manzon Allah yana nufin mu jinkirta sallah kan lokacin ta bane a abin da yake nufi yana nufin mu yi sauri ne mu yi sabanin ƙwarira kamar mutum ya ce ma kafin in bude ido na kai sauri kaza ba yana nufin kafin yana nufin ƙara sauri ko ce kafin nan da minti kaza ka je ka dawo to abin da manzon Allah yake nufi ya fahimtar wasu sahabbai yana nufin su yi sauri su je banu ƙwarira wa jama'atan qalu wasu sahabbai kuma sai suka ce a as-salatu wajabat alaina ala lisani rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan fa sallan da kuka gani muna yin ta wajaba akan mu ne mun ji cewa sallah wajibi ne a hakkin manzon Allah walau qala na utrukuha ila yawmil qiyamah tarakna ila yawmil qiyamah da manzon Allah zai ce kar ku ƙara sallah har tashi ya ba za mu sake sallah ba tunda dai yace kada mu yi sai mun isa banu qurayza saboda haka ba za mu bai mun je banu qurayza tunda shi ya da mu wajibi cikin sallah shine kuma yanzu yace kar mu yi sallah in mun je banu qurayza saboda haka ba za mu yi sallah ba wai ce kuma suka ce a yana nufin mu yi sauri tunda yanzu mun riga mun gama saurin mu amma la'akar ta rufe mu to ai kar mu jinkirta sallah kan lokacin ta wasu suka yi sallah wasu suka ce ba za su yi ba sun je banu qurayza suka je banu qurayza haka da suka dawo sai suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan lam yusallu wajtama'u illa nabi sallallahu alaihi wasallam suka taru a wurin manzo Allah wa hum fi khilafin baina musharriqin wa mugarrab sabban sun yi sabani sun yi gabar sun yi yamma inda wayannan sun yi sallah wayannan ba su yi sallah ba a sai suka ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suka yi wa sallallahu alaihi wasallam qarrarahum jami'an wa lam yuqi ahadan minhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka sai tabbatar da su bai ce wane yayi kuskure ba duka kun yi daidai kowa ijtihadi ne yayi ijtihadin saboda ka dukun yiri ya tabbatar da su akan ijtihadin su walau kana wahidun minhum fa'ala ghayra sawab aw haraman lama qarrahu rasul alaihi salatu wassalam da ɗayan su ya aikata abin da ba daidai ba ko ya aikata haramun da manzo Allah bai tabbatar da shi akan wannan ba yace bai yi laifi ba wala juzu fi haqqi ta'khiru bayan an waqti al-haja ilayhi kuma bai halarta ba haƙƙinsa ce ya jinkirta ma wani bayani akan lokacin bukatansa saboda haka manzo Allah ya tabbatar da kowa akan saboda kowa ijtihadi yayi akan abin da ya faru yace wannan abin da ya shafi sahabbai kenan abin da ya shafi annaba abin da ya shafi ijtihadi ya zo a cikin sahih bukhari daga Hassan al-Basri abin da hadisi yake nunawa cewa laula annahu من كتاب الله آه ba don wannan ayan ta ba cikin littafin Allah ba da ba za a yi sauki wa mujtahidai wanda suke kuskure ba ayan da take maganin cewa wa Dauda wa Sulaimana iz yakuma ni fil harfi har Allah yake cewa fahamna ha Sulaiman wa kullan ataina hukuman wa ilman to Allah ya bada labari annabi Dawuda da annabi Suleiman yayin da suke hukunci akan gona Allah sai yace fahamnaha Suleiman Allah ce duk suna hukunci amma Allah sai yace ya fahimtar da annabi Suleiman walan yadhkur shay'an an Dawuda fa alimna anna Dawuda lam yafhamha anan sai ya gane cewa abinda annabi Allah ya fahimta da annabi Suleiman bai fahimta da annabi Dawud haka ba kaga istiyarin da annabi Dawud zai ba zai jire da istiyarin annabi Suleiman ba alaihi salam saboda haka yayin da Allah ya takaita ambaton annabi Suleiman da abinda aka fahimta da shi za a fahimci cewa annabi Dawud gashi irin abinda aka fahimta da shi saboda haka da duk suka yi wannan hukuncin annabi Dawud da yi annabi Suleiman zai ce ga yadda hukuncin yake to sai duka Allah bai ce wannan ya annabi Dawud lam yusifi ikhtiyari bai ce annabi Dawud bai bai dace bai daidai akan hukuncin sa ba wa anna Sulaiman ihtara wa asna ala kulli minhuma Allah sai ya dai su duka yace wa kullan atainahu ataina hukman wa ilman da annabi da da nasu dubun ba su hukunci da ilimi kaga bai zai ko ɗaya ba wannan ya fahimci yadda ya kamata wannan kuma ba haka ya fahimta ba amma dai duk Allah ya bi saboda kowa ijtihadi yayi a walari ibdaud bal qala ba dawo kuna tana hukman Allah bai aibata annabi Dawud ba bayan wannan a gadin annabi Dawud da annabi Sulaiman alaihi salam ya tabbata a cikin sahih bukhari a zamanin annabi Dawud alaihi salam wasu mata guda biyu sun zo a to mata ne ya da kanwa sai suka haihu da suka haihu waja'at fi faftalafa waladun wahida minhunna sai kura zo sai ya wabce dan ɗaya daga cikin matan kura sai ya dauke danta kuma wacce kura dauki danta ita ce babba a cikin su To, sai sauran-sauran ɗan ƙaraman kuma rana ɗaya suka haihu tare. Sai babbar ta ce, wannan ɗan fa da ya saura nawa ne, ƙaramar ta ita ma ta ce nawa ne, sai suka kawo hukunci wurin annabi Dawud alaihi salam. Annabi Dawud da suka yi bayani sai fahimci cewa ɗan na babban ne sai ya ba da ɗa. Annabi Suleiman yana zaune faraja ta ila Suleiman sai suka da nan sai sai kira sai ce kullu wahidin minkum adai ko wace daga cikin mu tana da awan cewa nan dan nata ne suka ce ni yace hadu ne bisikin ashqahu bainahunna nisfain fa udiya nisfuhu li hadhihi wa nisfuhu li hadhihi annabi sunan yace ka min wuka in tsaga ji annabi Suleiman in tsaga yaron gida biyu in ba wannan rabi in ba wannan rabi kaga kowa tunda kowa na da wadan sai sai a raba musu dan dan Nabi Sulaiman ya faɗi haka Abu Hurairah wanda ya karbo hadisin yace ma samitu bisikin illa zalika al bai taba sanin sunan wuka sikin da wannan sunan na sikin ba sai a wannan ranan da yaji wannan hadisin yace saboda su Laraba kafin yaji wannan hadisin suna kiran wuka al-mudiya mudiya amma nan sai ji manzo Allah yace sikin wuka da annabi Suleiman ya faɗi haka inna yashqu jaz'at ummu allati hiya sugura sai uwarsa ta ainihin karamar sai ta razana ta tsora ta ce ah ai ba yaro da ta aifa kashi biyu kai kaji abin ba zai yi ba hankalin ta ya tashi tace ka in dai za a raba shi gara an bata babbar ta rike shi wa darakat harrafa rafatuha lil walad sai tausayi na abun da ta aifa sai ya kama ta ta ba buraki wallahi a raba saboda menene a almusibatu ya ammat tabbas malamai suna cewa idan musifa ta game kowa sai a samu saukin ta idan akwai wuta a layi gaba da aka ce layin ka ya gaba gidanka ne kawai ba wuta in ka fito ka leka ka nan da wuta sai ka ji damuwa amma da aka ce dukkan tarasuman ta dauke kowa bai da wuta hankalin ka a kwance saboda bala'in ya gane kowa sai aka samu saukin sa amma da gidan kowa akwai wuta kai baka da shi sai ka ji ka adane saboda kai kadai ne bala'in ya shafa to haka duk bala'i yake to idan bala'i ya gane zai sauki ita idan an kashe wannan ita ma ta samu sauki yar wata mata rasa to sai faqalat sai karamar ta ce la yarhamukallah huwa ibnuha sai ta ce a a kana tsaga shi Allah ya maharama danta ne a bata inji ita karama wa ana la haqqa li fi ban da haƙƙi cikin hakura in dai a tsaga shi a bashi a bata kawai wa kana kubura radiya ga ne shiqqa itasawi ukhra fil musiba ita ba ba ta yadda a tsaga shi kawai saboda su zama dai ya rawarta wurin musiban da ya same ta fa alima sulaiman anna al walada lisugura wa haka bihi lisugura annabi sulaiman sai ya fahimci da haka cewa wannan dan na karamar ne sai ba ta danta kaga wannan isyarin da Annabi Dawud ya yi ya yi kuskure amma ba a aibanta shi ba Annabi Sulaiman ya yi isyari shi kuma ya dace wanda yana da lada daya wannan yana da lada biyu saboda kowa hanyar da ya bi na gano sun bambanta shi wannan ya saurari iya magana da bayani sai bambanta iya magana ta iya bayani sai ya tabbatar da nata ne shi ga wannan ya bayar da wasu hikimomi na masu hukunci sai ya fahimci ɗan na karamar ce to wannan a kenan ya ce sannan ibnu asakir ya kawo kissa a cikin tarihu dimishki tarihu dimishki wani babban littafi ne yana da sijili kamar wannan guda tamanin to ya kawo kissan a ciki wani malamin firfesa muhammad muhammad salih jamal yana faɗa lokacin da sharif ran salih ake su ɗauko littafin bayan ya yi odansa an kama majalisin nan mota da fi kuma aka ake suka ɗauko su mujalladi tamanin ne suka kawo to a ya kawo wata kissa shi ma kadiyar annabi Suleiman da annabi Dawud alaihi salam a banu Isra'ila akwai su mutane madaukaka masu girma mutum hudu rawa imra'a jamila sun ga wata mata kyakkyawa a farawaduha farawaduha annabiya wa kanat bayatul jamal faman afhum sai suka neme ta kenta ya yi kice kwarai da gaske sai ta hana su ta ke da su wa hawalu an yasilu ilaiha famtana suka yi kwarai da za su isa wurin ta ta ki fattafaqu alan ala an yatalu alaiha hila fayaftuluna sai suka shirya dabara suka ce bari shirya dabara tunda za a kashe ta tunda ta ki da su shikenan sai suka zo wurin annabi Dawud alaihi salam da suka zo wurin annabi Dawud alaihi salam sai suka ce masa fa shaidu inda Dawud anna indaha kalban allamatu zina wa ana tazni ma kalbiha suka ce wannan mata tana da wani kare ta koya wa karen zina kullum tana zina da karen a shirin annabi Dawuda doci ta haka kashe ta za a yi shikenan da suka ga annabi dawo da haka wa kana mislu hadha inda dawo da yakdi hukum ar-rajm a hukunci annabi dawo zai kira ayi rajmu a jefe mutum duk wanda ya haka fara dawo da shuhud sai annabi dawo ya nemi shaidu akan wannan da ya nemi shaidu wani suka nema daban ya kai karan sai kawo shaidu sai waɗannan fa shaidu arba annaha tazni bil qalb sai mutum hudu suka zo suka ba da shaida cewa tana zina da kare sai an samu shaidu hudu ya wadatar shikenan faraja ma Dawud annabi da yasa ka jeje shi saboda shaidu sun tabbata annabi Suleiman wa kana Suleiman izaka sagiran annabi Suleiman a lokacin yana da yan shekaru ba a ce annabi yana karami wato shekarun sa kadan ne yana zaune da ga wannan kadiyar fa jama'a Suleiman shiriyan annabi Suleiman sai ya tara yara da ya tara yara sai shirya wata kaman dirama irin wannan kadiyar wajala minhum shuraban a ciki sai sanya yan sanda yake ko waɗannan shurat wato yan sanda ne ya sanya wajala fulan wa fulan jala hum kashurdain wani da wani ko kuna nan kamar yan sanda ne wa kaza qauman sai dauko su mutane kuma wajalahum shuhudan sai ya sanya su su ne masu ba da shaida akan wannan mata ta yi zina ɗan sanda su kama su waja'u ya shadun sai suka zo da waɗannan masu ba da shaida faƙama annabi suleiman sai ya tashi waja'ala rajulan ka annahu imra ya sanya wani kuma yace kai ne matar aka shirya dai dirama sai suka waɗannan mutane shaidu su guda hudu suka zo suka ce rashidu anna hadha zanat ma kalbiya kace muna ba da shaida cewa wannan ta yi zina tare da karinta shirya dirama haka faƙala suleiman da sai ya sallami galan shurar annabi suna sai ya ga wanda ya sanya su yan sanda sai ce ku kama min waɗannan shaidun a kama su kuzu kulla wahidin minhum wa farriquhu ku dauki kowanne ku kama shi ku ajiye shi ku kulle shi dakin sa daban-daban ku je kulle suri daban-daban aka je a kulle su wa tuni bihim wahidan wahidan kamin kowa ɗaya sai ka fara kawo na ɗaya annabi Suleiman alayhi salam sai tambaye shi ma ta kulu fi sharatik me zaka faɗa kan shaidan ka kan wannan matar sai sai aqulu innaha zanat bi kalbiha ki lalle ta yi da karenta ka yi zina da kare ce eh sai tambaye shi malamul kalb me kalan karen wani irin kare ne karen natan sai ta ce sai ya ce kana launin kalb ahmar jan kare ne shikenan je ka aka je aka koya shuri daban summa da adi sani sai aka kira na biyu wa kana lahu sai ka tambaye shi me zaka faɗa kan shedan kai ce lalle ta yi da kare sai tambaye shi malamul kalb me kalan wannan karen sai ya ce kana launin kalb al-aswad karen nan bakin kare ne ta ثم دعا بالآخر sai a ƙara kiran na uku aka tambaye shi shi ma yace ta yi zina ne kalan karin sai yace akbar mai kura kura ne kalan kasa kasa haka fattala fat aqwaluhum fil lawn kal duka zai suka saba a kalan karen kowa ce tana zina da kare amma kuma kowa ya faɗi kare daban-daban fa alima annahum kadhaba sai ya gane cewa wayannan ƙarya suke yi faƙala sai ce uktuluhum duka a kashe su saboda hukuncin wanda yi irin wannan laifin kenan fa sami da dawo da alkhabar annabi na sai ji labarin irin diraman da Suleiman ya shirya fa arsala bi shuhud sai aika shaidunsa wanda suka sa aka jefe wannan matar aka kira su wa farraqahum ya rarraba su shima wa ja'u wahidan wahidan suka zo dai daya yana tambayan su fasalahum yana tambayan su faktalafu fil launin kalbi su ma sai suka saba a fadan fadan launin kare kalan kare sai suka saba falima annahum shahidu alaiha shahadat zuri sai gane cewa sun ba da shaida akan ta ne shaidar zur liyaktuluha hidatan don su kashe ta saboda ta shirya dabara shikenan faqatalahum qisatan sai duka aka kashe saboda aka yi isafi akan su aka kashe saboda su suka kashe wannan matar kaga wannan istihadi ne duka shari'a bar zargi wannan a wannan ba wannan ya istihadi ya istihadin sa yayi yayi kuskure yana lada guda daya waɗannan da suka sa aka kashe ta su ne masu zunubi wannan ya istihadi ya dace yana da lada guda biyu to wannan yace akan abin da ya shafi annabawa kenan akwai istihadi a mabambanta a kai bayan wannan yace a cikin sahabbai sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tura ma'azu ya sanya shi zai zama gwamna a wani gari ma'azu ibn jabal sai tambaye shi bima taddi idan ka je kan da me zaka musu hukunci fete da kitabin lahi da littafin Allah sai manzo Allah ce wannan taji idan ko baka samu abin da ya faru cikin Qur'ani fa sai ta bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai idan ban samu hadisi ba a Qur'ani ba zan yi hukunci da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata idan baka samu ba fa sai ce astahidu ra'ayi zan yi ijtihadi a fahimta na in yi hukunci da ijtihadi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillah allazi waffaqa rasulullah na gode wa Allah da ya datar da manzan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya ce zai ijtihadi amma manzo Allah ya tabbatar da shi akan ijtihadi yace to idan wannan hadisi yana nuni akan wani abu kan nuna cewa lalle ijtihadi tun zamanin sahabbai suna yi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da su akan ijtihadin su saboda haka a hadisin an yi maganganu masu yawa kai da shari ya kawo maganganu akan malamai da suka yi magana kan ijtihadin wato sayyancin hadisin da kuma shi ibnu azam da yake magana akan hadisin akwai magana a kansa da ya karshe sai wannan hadisin da muka gabatar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la al-hakim fa hatta falahu ajrun idan alƙali ijtihadi yayi kuskure yana lada guda daya wa yishta da fa asaba falahu ajrani idan kuma yishti ya dace yana da lada guda biyu saboda haka ala ayi halin magabata suna ishtihadi har wanda suka bi bayan su har su imam malik suka zo suka ringa ijtihadi kuma sun kai matsayin mujtahidai a addini da ijtihadi ya zarce har walun majarra har zuwa karin da ake ciki amma dai kamar yadda ya gabata ijtihadi yana da sharuɗansa kamar yadda muka yi a baya matakan mujtahidi kala uku ne akwai mujtahidul mudlak akwai mujtahidul mazhab akwai mujtahid al-futiya akwai mujtahidi wanda yake mudlaki ne kamar su Imam Malik din kenan zai iya bada fatawa ko ta mazhaba kuma idan ya bada fatawan ta bayu akwai kuma mujtahidi na mazhaba kamar shi su Ibn Qasim a Malikiya idan sun bada fatawa a Malikiya to shikenan karshen magana kenan akwai kuma mujtahidi na fitiya wato na fatawa shine wanda ya haddace hadisi dubu ɗari hudu matanan watanadar idan mutum ya kai wannan imamu Ahmad bin Hanbal yace to zai iya zama mujtahidul fatawa zai iya bada fatawa idan an rasa masu bada fatawa idan an rasa zai iya bada fatawa akan mas'ala sabuwa wa ijtihadi akai ba wai mutum ya ce ma ya sallah kaza ka bashi amsa ba a'a wannan dama ka karanta akwai shi sabon abu ne zai fito wanda ba taba sanin sa ba addini a baya ba san shi ba yanzu ya fito sai ka duba cikin alkur'ani da hadisai sai ka fitar da hukuncin sa to wanda ya san hadisai da kai dubu ɗari hudu ya haddace su ya haddace sanadin su zai iya kuma ya haddace qur'ani ya san hukunce hukuncin wannan abubuwan da muka gabatar a baya to irin sa zai iya ba da fatawa kuma fatawarsa ta zamanto ya yi ijtihadi ijtihadin sa kuma ya zamanto abun dogara addini wannan shine ƙarshen a gurguje ƙarshen wannan mukaddima ta biyu insha Allah karatunmu na gaba za mu fara ainihin mukaddimar shi Sheikh Abdul Bari Al-Ashmawi wato za mu fara shi Ashmawi kenan wanda sharhin sa ne muka yi zama ashirin kusan da biyu akan gabatarwa da shi mai sharhin yayi kafin ya shiga sharhin Ashmawi din insha Allah karatun mu na gaba za mu fara magana kan shi Sheikh Abdul Bari Al-Ashmari da kuma babin da ya fara na abubuwan da suke warware alwala abin da muka karanta daidai a cikin wannan mukaddima a Allah ya ba mu ladan abin da muka Allah gafarta mana da ya karshe a abin da ya shafi irin wannan istihadin akwai ta kadiya da ta faru a zamanin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci sai wani arabi ya zo wani balarabin ƙauye da ya shigo sai ya tsaure taguwarsa naka a cikin masallaci wato haraba ya gama abin da zai yi a harar manzala sallallahu zai tafi sai wasu daga cikin sahabbai suka ce wannan arabi wannan taguwar naka da yazo da ita sata ne to kaga in dalla hada ala shay'in idan wannan hadisin da zamu karanta zai nuna yana nuna cewa duk lokacin da zaka yi hukunci to kar ka yi hukunci da jin maganan bangare guda daya ko kai malami ne aji yaro ya ce wani ya min kaza kai ka fara bade wancan ba haka bane sai ka ji dukkan bangarori guda biyu kai muwazana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma za ta ko me za ka ce kai sun ce ka zo da kabuwa ta sata me za ka ce wannan bawan Allah sai sun kuyar da kansa yana haka da hannunsa a ƙasa bai yi magana ba shiru manzala ya shiru sai raƙumin ya leko yake cewa na shaida Allah wanda ya kuka shine Allah madaukakin sarki shi kaɗai ne bai da abokin tare na shaida kai manzo Allah ne lallai ni ba na tata ba tata na yi ba sai yana yi kamar yadda suka faɗa na sata ne hakika ne na sata ne amma ba shi ya sace ni ba wuri ne ya sace ni shi kuma bai san na sata bane zai yi ni a wurin wanda ya sace ni shikenan sai mutum ne ya ce alhamdulillah sai manzo Allah ce ina hada ka da Allah ka gaya mini wani addu'a kai Allah ya kubutar da kai daga wannan yanayi da kike ciki ya bayyana kubutar ka cewa ba sata kai ba yace ba abin da ya faɗa abin da ya faɗa shine yace Allah na shaida kai kaɗai ne kai ka halicce mu baka da wani wanda ya taya ka a cikin halittar mu kuma bamu da wani abu da muka cancanta ka halicce mu ka halicce mu ne kawai saboda wannan girman naka Allah ka yi salati ka yi salami ga shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alayensa Allah ka kuta da ni cikin halin da nake ciki Allah ya ce wallahi na ga malaiku suna mubadara suna rige rige rubuta abin da ka faɗa salati da ya shiga yanayin salati manzon Allah yayi da ya salatin sa yace Allah ya kuta da shi yanayin da yake ciki Allah ya bayyana gaskiyarsa to kaga wannan yana nuna mana cewa duk halin da ka shiga duk abin da zaka yi ka gabatar da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai salati sannan ka gaya wa Allah damuwanka manzo Allah ce duk addu'an da aka yi shawara sama za ta samu sama a rufe sai an yi salati gare ni an yi salati sai ta samu abu da kofar idan zaka yi addu'a ka sanya ta tsakanin salati da salati Allah ba zai karbi salatin farko ya karbi na karshe ba addu'anka ba sannan kuma dalilin kawo hadisi shine hukunci idan zaka yi hukunci to kaga dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce na sata yanzu ana cewa barawo barawo kai ma sai ka fara duka baka tsaya ka ji me ya faru ba tayu ba barawon bane ma wata kadiya ne ta faru ta da shi da wani ya masa ihun barawa kawai ka ji ka fara duka ko a kawo ma hukunci da sauransu duk lokacin da ka ji maganan bangare guda daya kar ka yi hukunci akai tukunna sai ka ji na ɗaya bangaren hatta irin kadiyan aure tana faruwa da yawa ƙyarka za ta zo ta karanto maka ai mijinta ya mata kaza ya yi kaza ya yi kaza abubuwan da a lokacin kai da za ka yi ma ka ji kamar za ka haushi da duka to da za ka danna zuciyarka ka yi haƙuri shi kuma ka je gare shi to sai ga ka sauka sai ga za ka iya ware da hukunci cikin sauƙi kamar yadda wata baiwar Allah ta zo ta bayyana matsalolin da mijinta yake mata ta faɗa abubuwan ba daɗi to da suka ji abun yayi zafi a cikin family ko ni ne zafi dama ana nufin mai zafi a family wani babban su aka nemo shi a kira mijin babban ya hau mijin ya fara balbale shi yana fada kawai sai ta fashe da kuka kace me faru an sa mijin ta gaba kawai ta zagin sa ana ta to kaga yadda ke kallon matsala ita ba haka take kallon sa ba to saboda haka duk lokacin da zaka yi hukunci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun na ta karbo hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi hukunci alƙalai kala uku ne biyu suna wuta ɗaya yana cikin aljanna amma bayan mashaqqa fi hisabin bayan tsanin hisabi saboda wahalan hukunci tsakanin mutane guda biyu ko da dibino aka baka aka ce ka raba wa mutum biyu ka raba dibino kwalli ɗaya ka fasa shi ka raba mutum biyu ka san in ka tsaga shi ɗaya bari wata kila ɗaya bari sai don an saka a misali sai ka buri ina baka raba wannan dibino tsakanin su ba saboda za ka zalunci ɗaya ka san ɗaya zai fi na ɗaya ka ga baka yi hukunci da adal dire ba bellintana kuma hukunce hukunce tsakanin bayan Allah wanda suke wuta shine wanda ya san gaskiya a kuma ya kauce mata hukunci da ƙarya yana wuta wanda kuma a ya ainihin bai gane gaskiya ba kawai hukunci da ra'ayinsa bai san menene ba kawai ya tura wanda yake so akan hawa shi ma yana wuta wanda yake aljanna kuma shine wadda ya yi bincike gaskiya tabbatar da gaskiya ne kuma hukunci akan ta sai ya dora shi akan hisabi don a tabbatar da hakan har a zuciyarsa ya bincike tabbatar gaskiya ne sai ya kai shi aljanna to Allah ya tsare mu Allah shi da mu al'umma manzo Allah sana cikin wannan yanayi da suke cikin farma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وسلم وسلم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين